الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الخميس ashirin da biyu ga watan jumada al'ula hijira 1447 wanda ya muwafaka da sha uku ga watan sha ɗaya shekara ta 2025 miladiya haihuwar annabi isa da maryam alaihissalam ci gaba da karatu da ake gabatarwa a kowane sati daidai wannan lokaci mai albarka za mu fara da littafin al-muqaddimatul izziya lil jama'atul azhariya a darasinmu na 28 wanda muna nan cikin shafi na 63 Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddare mun kammala albabul awwal wanda shine babi na farko da al-musannif rahimahullahu ta'ala ya kulla ya ware shi da bayani akan hukunce-hukuncen tsalki wanda an yi bayanin abubuwa da yawa wanda shi tsalki yana da matukar mahimmanci shi yasa ake fara gabatar da shi domin shi ne farko kamin ibada to albabu sani da za mu shiga fis salati shi kuma ya kunshi sallah wanda duk abin da aka karanta a baya to sharaɗi ne na wannan babi da za a shiga saboda haka in har akwai matsala to sallan ba za ta zama karɓaɓɓiya ba ba za ta zama karɓaɓɓiya ba saboda haka a tsarki tun daga alwala wanka da abubuwan da ke tsayawa madadinsu shine abin da ya shafi taimama da sauran bayanai da aka yi to duka sharaɗi ne na ita sallah ɗin ba za a karɓi sallah ba dole sai tsalki ya yi kyau to malam ya fara da bayanin matsayin ita sallah ɗin ya ce wahiya ahadu arkanil islam ba a zama bakin kofa malam ga hili nan ga wahiya ahadu arkanil islam alhams ita sallah ɗaya ce daga cikin rukunan musulunci guda biyar a musulunci muna da rukunai guda biyar to sallah ita ce rukuni na biyu allati buniya alaiha wadda aka gina wato aka gina ta akai aka gina musulunci akai wato akan musulunci aka gina waɗannan arkanu ɗin waɗannan turaku ko waɗannan ginshiƙai wanda kaga kenan kame a ce musulunci ya zamo kyakkyawa dole sai waɗannan turaku ɗin sun samu tabbatuwa sai ce shahadati Allah ilaha illallah rukuni na farko shine shaidawa ba abin bauta da cancanta da gaskiya sai Allah subhanahu ta'ala ba wani abin bauta bisa cancanta sai Allah wahdahu la sharikala wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma bi shaida cewa lallai hakika annabi muhammad bawan Allah ne manzansa ne wanda wannan shi ake kira da wato ashahada tani ko alkalima tani da su ake shiga musulunci su sharaɗi ne su kuma na karɓar duk wani abu wanda yake aiki a addini yawwa duk wanda bai da wannan kalmomin guda biyu to ba abin da zai kuma ya inganta ya tabbata saboda haka su ne tushen tauhidi wa iqamis salati da kuma tsayar da sallah wa ita'iz zakati da kuma bayar da zakka ga wanda Allah subhanahu wata'ala ya hore masa dukiya wa saumi ramadana da kuma yin azumin ramadana kowace shekara wa hajji baitillahi haram da kuma ziyartar ɗakin Allah da niyyar ibada alharam wanda yake mai alfarma wanda yana da alfarma yana da kima yana da daraja kwarai da gaske shi yasa za mu ga hatta abubuwa da dama an hana aiwatarwa abin da ya shafi kisa ko fada saga harami ko kashe wani tsuntsu da sunan farauta duk an hana wannan kuma wannan tun zamanin jahiliya tun kamin musulunci ya zo laraba suna kaddara wannan ɗakin shi yasa balarabe ko kisan kai ya yi a wannan lokaci to in yana son ya kubuta da ransa to zai gudu ne ya je ya makale a ka'aba da ya je ya makale a ka'aba shi ke ba za su taba shi ba sai dai lokacin da ya bar wurin to tun kamin zuwan musulunci yana da wannan daraja ne yana da wannan daraja eh shi yasa Allah ya narkon azaba cewa wa man yuridu fihi bi ilhadin to ka gani shi ba ma kai sabon Allah ba ka kaddara ma zuciyarka ma zaka je ka saba ma Allah to kabira ne eh babban laifi ne eh kana da zunubi mai girman gaske ba ma sai kai ba to shi ne ma'ana alharam ɗin liman istata'a ilaihi sabila ga wanda ya samu iko wato ikon nan sabilan shine hanya as-sabilu malamai suka ce ya kunshi guzuri azzadu kenan ya zan mutum yana da guzuri da zai iya kai shi makaɗin sannan kuma ya iya ɗauke masa lalurarsa har ya gama aikin hajjin ya dawo in yana da iyali kuma ya zamo yana da abin da zai bar musu duk wanda ya shiga cikin asabilu sannan asabilu lafiya ta jiki ita ma ta shiga saboda ko kana da kuɗin in ba lafiya to kaga maganar ka je ka yi aikin hajji bata taso ba na uku sai al'amnu aminci sai ya za akwai security kana iya zuwa ka dawo lafiya loba ka haɗu da barazanar yan kidnapping ko lakurawa ko barayin daji da sauransu ba idan hanya ba ta da kyau ko da kana da lafiya ko da kana da kuɗi to aikin hajjin bai waje ba an ɗauke maka sai sanda an ka samu security to waɗanga abubuwa guda uku duk sun shiga cikin sabilan eh liman istata'a ilaihi sabila tunda Allah da kansa ya faɗa walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila to duk wannan ya shiga cikin sabila to wannan kamar ya iktibasi ne na hadisin Abdullahi dan Umar wanda ya zo fi sahihil Bukhari wa Muslim Abdullahi dan Umar yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce an gina musulunci akan abubuwa guda biyar da shi ne sai annabi ya faɗi waɗannan abubuwa akwai shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasulu wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa sawmi ramadana wa hajji baitillahi alharam liman istata'a ilayhi sabila saboda haka anan zaka ga ambaton ita sallah din ya shigo malam ya kawo wannan saboda musulmi ya san matsayinta shi yasa ya ce wa salatu a'zamuha ba'da shahadataini su biyar dinnan da aka ambata to sallah ita ce mafi girman su in ka cire a shahadataini din da aka ambata shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasul ita kadai ke gaban sallah ita ma dalilin da yasa ta shiga gaban sallah saboda sharaɗi ne sai in akwai ta sannan za a karɓi sallah ɗin eh saboda haka ko kayi sallah kayi komai amma ba ka da ita wannan shahada ɗin sallaka ba za ta zama karɓaɓɓiya ba shi yasa kafiri misali ko ya yi sallah kaga Allah ba zai karɓa ba an gane saboda inna ma ya taqabbalu Allahu minal muttaqin minal muttaqin ay minal muslimin eh Allah yana karɓar ibada ne daga musulmi masu imani to shi kuma ba musuluncin tattare da shi saboda haka ko yayi ba za a karɓa ba to shi yasa ta zamo a wato mafi girmansu haka sauran rukunan ma to ita a shahada ta yi da ya ambata duka dai sharaɗi ne sai in akwai ta sannan azumin ramadana Allah zai karɓa zakka Allah zai karɓa aikin haji Allah zai karɓa to kaga wannan yana nuna maka mahimmancin ita wannan kalima ɗin eh ta la ilaha illallah muhammadun rasulullah wannan yana nuna maka muhimmancinta wanda wannan shi ake kira tauhidi shi ake kira aqida sai ce man aqamaha duk wanda ya tsayar da sallar nan yadda shari'a ta umarce shi ba wai kawai ya zo yana yin sallah shikenan kullum ana sallah ana ganin shi masallaci ba shi ake nufi ba ma'ana man a ƙamaha wanda ya tsayar da ita bisa tsari na shari'a yadda shari'a ta ce a yi kuma ya kiyaye wannan abin bai canza ba bai fasa ba to shi ake magana shi ake kira mai tsayar da sallah eh wanda yake sai ya gada ma yayi kaga bai tsayar da sallah ba wanda yake sallan bisa jahilci ko shi ke rigar liman masallaci shi ma bai tsayar da sallah ba an gane eh shi ma bai tsaye da sallah ba wataƙila in an lalaba ko fatihan ma bai iya ba wataƙila kaliman ma ba zai iya faɗe ta daidai ba ta la ilaha illallah ne saboda bai je makaranta ba an gane kawai ya taso ya ga unguwarsu ana sallah shi ma sai ya bi rubibi shi ma ana yi da shi da yawa akwai jahilan da a haka eh bai taɓa zuwa makaranta ba shi in ma ya je kila irin karatun nan ne kila a je abin nan ki bai ma samu hadda saukan da ake ta al'ada yayi ba balle ma ya iya karatun qur'ani kuma kila ko da yayi wannan abin ma lokacin bai haɗu da malami wanda yake mutuƙini ba to duk irin waɗannan ba a kiran su masu tsayar da sallah masu yin sallah ba tare da sun san hukunci hukuncin sallah ba ba su san hukunci hukuncin tsalki ba wanda ya gabata wannan duk ba a kiransu masu tsaye da sallah ba su ake magana ba ana nufin wanda yake yin sallah yadda shari'a ta ce yi kuma yana yi to faƙari a ƙamar dina wannan haƙiƙa ya tsayar da addini ai mu'zamuhu shi ake nufi ma'ana mafi girman addini to ya tsayar da shi an gane sau da addini yana da alaƙa da abubuwa guda biyu yana da alaƙa da gaban jiki to duk abin da ke da alaka da gaban jiki to sallah tana gabansa to a wannan layin in ya zan ka samu dama tsayar da sallah to a wannan layi ka tsayar da mafi yawa na fatara gani sana ku abin da ke da alaka da zuciya abin da ke da alaka da imani shi kuma wannan layin sadaban shi kaga amalul kalbi ne to nan da yake magana cewa wanda ya tsayar da ita ya tsayar da addini yana magana wato amalul jawari aikin da gabbai ke yi kaga sallah aikin gabbai ne zakka aikin gabbai ne aikin haji aikin gabbai ne haka shi ma azumi duk aikin gabbai ne ba aikin zuciya ba ne an gane wa man taraka ha wanda ya barta faqad taraka dina to ya bar mafi yawan addini saboda tunda an ce ita ce mafi girma to kuma sai ya zama bai yi mantaraka ha suka ce yana ɗaukan wato a tarkul kulli shi da ya bar sallah gaba ɗaya kwata-kwata baya yi a ga wannan tarko ne sannan ya shiga cikin mantaraka ha shi ma wanda sai ya ga dama yake yi yau ya yi azahar gobe bai yi yau ya yi asuba gobe bai yi akwai waɗanda ma ba sa sallah daga shekara sai shekara 'yan ramadan ya zo akwai su to waɗannan duk suna kowane birni akwai ana samu ƙwarai ba sa sallah sai azumi dan da ake kira da ramadaniyuna Eh, musulmin ramadana in ramadana ya zo su musulmi ne in ramadana ya wuce aka yi sallah kuma shi ke aji musulunci Eh, sai ka gani to duk ya shiga cikin tarkus salati Ai, haka ya shiga cikin tarkus salati shine jinkirta ta daga lokacinta wanda baya yin ta cikin lokacinta da aka haddade an gane bai sallah asuba sai rana ta fito to kaga wannan tarikus salati ne ana kiransa da tarikus salati eh at-tarkul juz'i a gari eh shi yana sallan amma kuma bai yin ta lokacin da shari'a ta ce ayi to shi ma bai cikin mana kamar salata bai ciki an gane eh saboda haka shi ma addinin sana da matsala eh tunda a ka'ida ma sallah in dai da gangan kabbarta wasu malamai na ganin ko kai ba za a karba ba kamar yadda muka karanta cikin alfiyatul usul su suna ganin ko kai ba za a karba ba na fatar an gane saboda an neme ka kayi kuma lokacin ya wuce ba kai ba kuma shikenan yawan sai dai a baka matsayin ko kafirci ko wani abin da ba wannan ana ma ruwaito shi daga umar ibn al-khattab kamar yadda al-imam bali ya kawo cikin kitabul muwatta umar yana wata magana wadda tana kama da wannan na cewa wanda ya kula da sallah to babu shakka ya kula da addini in kaga kuma mutum na wulakanta sallah to abinda ba sallan ba ya fi wulakanta shi saboda ita sallah a ba ibada ce wadda take da wani dogon wahala ba kamar irin azumi eh kaga akwai zama da kishirwa da zama da yunwa ko sai ta sallah ba haka bane kana iya ma sai ka koshi ka cika cikin ka ka sha ruwa sai ka je kai na ba tara gani sannan ba kuɗi ake bayarwa ba kamar aikin haji misali sai ka biya guzuri sai ka yi kaza sai ka yi kaza sai ka yi kaza ta ba ku sisi da kake biya fi sabilillahi za ka shigo masallaci kai sallah ka tafiyanka to in ka ga mutum na wulakanta sallah to abinda ba sallan ba ya fi wulakanta shi na ba an gane saboda babu abin da ya kai ta sauki ai shi yasa ake maimaita ta har sau biyar aini saboda saukinta azumi da yake yana da wahala to sai aka bar shi daga shekara sai shekara za ka yi wata goma sha ɗaya kana ci kana sha duk sanda ka ga dama sai na sha biyu aka ce to shi kenan ka haƙura shi ma daga ɓullowa alfijir zuwa faɗuwar rana kawai to ka gani zakan ma ta dukiya ce aka ce sai ta kai ne sabi sai ta shekara to ka duba hali na sauƙi ka gani to haka za ka ga in abu na da wahala sai shari'a ta sauƙaƙa shi ko bai da wahala sai a ɗan buɗa tun da asali sallah hamsin ce haka annabi ya karɓo ta ana ragewa ana ragewa har ta koma biyar to kuma saboda tausayawa al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam in kai biyar din yadda annabi ya koyar to ladan sallah hamsin za a baka ba ladan sallah biyar ba ladan asalin sallah za a baka shine sallah hamsin in ka yadda aka ce kenan to kaga me ya kai wannan rahama to amma duk da haka a ce kuma sallah ta buwaye wasu ai kaga lalacin yayi yawa eh lalacin ya yi yawa gaskiya Allah ya kyauta to shi ne wa man taraka hafa ƙari taraka dina wali wujubi ha hamsatu shuruɗin hamsatu shuruɗin sharuɗa guda biyar sun tabbata li wujubi ha ga wajabcinta ba a ce sallah ba za ta zama wajibi gare ka ba dole sai an samu haɗuwar sharaɗi biyar a gane? to wannan shi ne duk da wasu ba iya sharaɗin wajabci ba ne kawai eh sun ƙara ma da sharaɗi na inganci sai ce da farko al'islamu musulunci wannan sharaɗi ne eh to akwai saɓani kan cewa furu'u shari'a su ma kafirai muhatabuna biha amla an gane? ka cire tauhidi sauran abin da wanda ba tauhidi ba shi tauhidi ijma'i ne cewa an nemi kowa da kowa da musulmi da wanda ba musulmi ba duk wanda bai tauhidi bai mutu Allah zai kona shi wannan ba bambanci tsakanin wanda ya yadda da wanda ma bai yadda ba to amma malamai na usulul fiqh da sauran alfuqaha sai suka yi sabani akan abin da ya shafi abin da ba tauhidi ba abin da suke kira da furu'u shari'a shin su ma kafirai in ba su yi ba za a kama su da azaba za a kama su da laifi da ne aka yi saɓani wasu suka ce a'a hidabi na furu'u shari'a kafirai ba su shiga ba wani ya taƙaita iya musulmi wasu kuma suka ce a kafirai ma sun shiga daga aya ma tana nuna haka ma salakakun fi saƙar sai suka ce mi lam nakum minal musallin eh tambaya ake musu me yasa ku wuta sai suka faɗi dalilin shigan su wuta suka ce ma minani lam nakum minal musallin ba ma cikin masu sallah sallah kuma tana cikin furu'u shari'a walam naku nutsayimul miskin ciyar da miskini kaga min furu'i shari'a ba asulu bane to ka gani to waɗanga abubuwa guda biyu ba sa cikin tauhidi kai tsaye amma suna da duk da suna akwai alaka amma kuma sai suka ba da labari cewa yana daga cikin dalilin da Allah ya sa su ta kuma yake musu azaba to sai su waɗannan malaman suka ce kenan furu'u shari'a su ma kafirai an neme su saboda haka in kafiri bai yi sallah ba za a yi mai azabar kafirci kuma za a yi mai azabar rashin sallah azaba biyu yake da ita a kare da sauran ayyuka da iba duk abin da yake wajibi in ya ƙiya yi to akwai azabarsa ta asali shine ƙin yadda da musuluncin da bai azabar saraban sannan waɗannan abubuwa kuma da aka wajabta ya kuma ya ƙi su ma za a yi mai azabarsu bisa ga ra'ayin su waɗannan malaman kenan na fatar an gane to shi nan malam abul hassan ashazali da ya kawo cewa al'islam a sharɗo wujubin da ya ɗo wancan ƙauli ne na farko masu ganin cewa furu'u shari'a kafirai ba su shiga ba ba sa cikin hidabi an gane yauwa saboda haka kenan sallah ba ta waje ba gare su mutum da ba ne ba musulunci ita kuma sallah min furu'i shari'a tana daga cikin furu'u na shari'a to shi da ya kawo wannan magana a nan idan kuma an ɗauki wancan ƙauli na malamai masu cewa a'a furu'u shari'a su ma kafirai an neme su da su to kaga kenan musulunci sharɗu wujubin ne wasu hatin ma'an yawwa saboda haka sharaɗi ne na wajabci sharaɗi ne kuma na inganci an gane yawwa dole sai sun haɗu eh wal bulugu da balaga shi balaga shi ma jam'i ne sharadi ne na wajabci sallah ba ta wajaba ga wanda bai balaga ba duk wanda ba baligi ba dole ne ya sallah ba an gane yawa saboda haka kananan yara tushe sa za ka ga shari'a ta ce a koya musu na batar an gane a koya musu sallah ɗin eh suka kai shekara bakwai a je ga mataki na biyu shine matakin umarni a dinga umurtarsu su yi an gane in suka kai shekara goma to an je ga mataki na uku shine in ba su yi ba a bige su amma har goma ɗin duk ba wajibi ba ne gare su za a buge su ne a goma ɗin don a nuna musu ƙima sallah ɗin saboda sun kai wata marhala suna dab da su zama baligai to in aka bari suka wuce wannan marhala ɗin ba su saba da ita ba to in sun ka balaga ba za su iya ta ba amma duk matakan nan na uku ba wajibi ba ne su yi sallah saboda yaro ɗan shekara goma bai balaga ba an gane yawwa ko a ina yake rayuwa ku eh balaga bata zo masa ba wannan lokaci to bugun da aka ce ai masa ba wai dan tana bugu ne litta adibi shi yasa aka ce kakkai mai rauni in kai mai rauni ka buge ka hidda mai jini to zai iya kai ka kotu dan ka zalunce shi sai a yi kisasi sai alkali ya rama mai ko da ka haife shi saboda bugu ne na litta adibi an gane yauwa domin har yana goma din ba dole ne ya sallah ba mana ko da bai ba to a littafin shi ba abin da za a rubuta a matsayin cewa bai kaza ba saboda haka yana da zunubi to mataki ne har zuwa uku in suna yara tun shekara da zaran suka fara iya magana to za a ci gaba da koya musu haka an gane yau amma ba matsa musu za a yi ba kuma ba sai an ba su umarni ba sai sun kai shekara bakwai to sai a dinga cewa su dinga yi e shi ma ba a tsananta musu don beye ba za ka kamo shi ka ce ka ba shi kashi ba wannan zalunci ne in sun kai goma din tunan ne in ba su yi ba sai annabi ya ce to a buge su shi ma litta adibi kamar yadda malam zai faɗa to saboda haka yaro sallah gare sharɗo wujubin ce amma kuma in yayi kuma ta inganta eh za a karɓa za a karɓa a matsayin cewa shi yayi eh wasu suka ce wanda ya tarbiyyantar da shi har yayi sallan sai a bashi ladan tunda shi bai kai matakin da za a buɗa masa littafi ba wasu kuma suka ce a shi dai za a ba ladan shi tunda shi yayi aiki eh illa wanda ya bashi tarbiyya ya yi direction ɗinsa shi kuma yana da ladar wannan abin ba ladar yaron za a ɗauka ta ibadan a bashi ba shi yana da ladan mi addallu alal khairi shi za a bashi amma ladan sallan na yaron ne eh an gane za a ajiye masa abinsa haka wasu malamai suka faɗa wal aqalu da hankali shi ma sharɗu wujubin ne wa sai an kaman da musulunci saboda haka mahukaci sallah ba dole ne ba saboda an ɗauke masa alƙalami an gane kuma ko yayi bata inganta ba eh saboda ba ya da tamyizi zai iya yiwa wajen sallan ma ya zo ya zagi Allah bai sani ba tunda babu hankali to saboda haka shi sai ya bari sai ya samu lafiya ya samu lafiya shi kenan sai ya ci gaba da sallarsa wartifa'u damil haidi da ɗaukewar jinin al'ada shi ma sharɗu wujubin ne wa sihatin shi ma in mace na cikin jini to sallah bata waje ba gare ta ba kuma ko taya bata inganta ba an gane saboda babu sharaɗin yin sallah shine tsalki to haka wanne fasi da haihuwa wanda dai aka yi bayanin su a baya wa huduru waqti salati haka halartu lokacin sallah shi ma sharadi ne eh shi ma shardu wujubin ne wa siha duk sallar da lokacin ta bai ba wajibi bane bata wajaba ba yanzu kaga rana bata fadi ba to magaribar da za a yi ba wajibi bace akan kowa a yanzu sai in ranar ta faɗi sannan ta waje ba sannan ko da ka ce a ni bari in yi gaggawa in yi to ko bata inganta ba tun da lokacin bai shigo ba ba ma ɗora baka ba to me na yi kaga ba bukatan ka yake nan tun da ba ɗora baka ba sai ce wata jibu tana wajaba bi awwalil waqti a farkon lokaci farkon shigar lokaci take wajaba wujuban muwassa'an amma wajabci mai yalwa eh ba wajabci wanda yake kuntatacce ba yawwa saboda haka daga muhtarin sallah ya kama an gane to sallah ta ta wajaba amma kuma wajabcin mai yalwa abinda yasa suka ce mu wasa'an mai yalwa saboda kana iya ka jinkirta zuwa ƙar- tsakiyar muhtari din ko ƙarshensa kuma baka yi laifi ba shi yasa suka ce misali da sallah za ta kama sai ke sallah ɗin a farkon lokacin da ta kama an gane zuwa can ƙarshen muktarinta a shiga da ruri ba a shiga ba sai Allah ya karɓi rayuwarsa bai yi zunubi ba saboda me don bai yi sallar ba an gane yauwa saboda wajabcin har yanzu yana cikin yalwa saboda haka ba za a rubuta a fayil ɗin shi cewa wannan sallah bai yi ta ba saboda haka za a yi mai azaba a kanta shine ma'anar wajabci yawwa muwassa'an Yal- me- misali kamar in mun ce sallah azhar tana kamawa kaman ɗaya saura kwata to kaga har zuwa hudu saura kwata duk ana cikin muktaran azhar na fatar an gane yawwa saboda haka wanda ya yi ta a wannan lokaci bai yi laifi ba bai yi laifi ba kuma da Allah zai karɓi rayuwarsa a wannan lokaci kuma bai yi laifi ba saboda lokaci ne bai mi yalwa kamar da za a zo a yi bayani nan gaba shi yasa ya aka kira shi da al-mukhtaru din an gane saboda mai sallah an ba shi zaɓi ko ya yi lokacin da ya shigo farko kenan ko ya yi tsakiya ko ya yi ƙarshensa ɓangarorin nan guda uku duk wanda yana da zaɓi ko bai saba ma Allah ba na fatar an gane duk da su balabai sun yi ta saɓani to wanne ne ya fi wanne ne ya fi wasu suka ce to su suna ganin ya yi a farkon musamman wanda yake shi kaɗai zai yi sallah to ya yi a farkon saboda gudun kar ya je ya manta ko wani abu ya shagaltar da shi ya kai shi har zuwa ga fitan muktari da a shiga zaruri suka ce to su suna ganin ya fi falala amma su ma ba su ce dole ba ne an fi son ya yi ta a farkon lokacin da ta kama ne shi wanda zai yi shi kaɗai Eh, suka ce haka waɗanda za su yi cikin jam'i su ma an gane duk da su banda salloli guda biyu banda sallah azhar lokacin da ake cikin zafi banda kuma sallan isha eh su waɗannan in a jam'i ne to ana son su ɗan jinkirta yawwa ta azhara ɗan jinkirta ta har zafin rana ya ɗan yi yawwa kila in za ta kama kaman eh, ɗaya saura kwata to ana iya kai ta kaman ƙarfe uku ko uku da rabi misali daidai zafin ya ɗan yau wannan shine sunna sa akwai hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama a kai yauwa e sabanin shi wanda zai yi shi kadai suka ce to shi abin da ya fi ko lokacin zafi ko lokacin sanyi kowane lokaci to shi ya yi a farko saboda kare je ya manta amma su waɗancan tun da jama'a ne kaga zai yi wahala a ce sun manta gaba ɗaya yauwa yauwa to su sai a duba a zahar ɗin in lokacin zafi ne to su jinkirta ta in ko ba lokacin zafi ba ne to su ma su yi ta a farkon lokacin da ta shiga shi ya fi amma ita sallar isha bi- a- a- sallar isha an hira son a jinkirta ta ba wai da lokacin ta ya kama a yi isha'i ba eh haka wasu suka faɗa min al-malikiyya an gane ko wasu kuma suka ce a duk ɗaya ne ko kai a farkon ko kai a tsakiya ko kai a ƙarshe matuƙar dai sallan taka ta auku cikin al-mukhtar zaɓaɓɓen lokaci ga wannan sallah babu wani babu wani bambanci babu babu wani falala eh sawa'un cikin jam'i ne za ku yi sallan ko kai kaɗai ne za ka yi sallan tunda dukkansu sun haɗu da cewa shi lokacin lokacin lokaci ne muwassau ba lokaci ne kuntatacce ba ta yadda in ba ka yi shi a wannan lokaci ba za a rubuta ma zunubi a kana da damar ka ɗan gin- jinkirta Eh, wasu kuma sun yi maganganu dai wasu suka kawo cewa a ya danganta in mutum na da shagulgulla da yawa misali ko yana cikin wani yanayi kuma ga sallah ta kama kuma in ya ce sallah a wannan lokaci ba zai samu natsuwa ba taƙila yana jin yunwa bai karya ba ko kuma ya je aiki ya dawo wahala ta yi masa yawa yawwa in ya ce kuma shi sallah ɗin ba lalle ba ne ya yi ta cikin nutsuwa to kuma ga matsayin nutsuwa a sallah to shi an fada sun ya ɗan jinkirta ya karye a farkon an gane yawwa ai shi ne mai ibn rushd yake cewa ma makaruhi dai wanda yake cikin jin yunwa ko abin nan ya yi sallah an karhanta ai saboda ana ganin yunwa za ta hana masa me natsuwa a sallah kuma rashin natsuwa a sallah matsala ne eh to akwai waɗanda suka faɗi wannan cewa ana kallon halin shi wanda zai yi sallah ɗin wasu kuma suka ce a'a ya duba in dai baya jin tsoron mutuwa eh yawa in dai baya jin tsoron mutuwa to shi yana iya jinkirtawa in kuma yana jin tsoron ya mutu rayuwa ta yana bisa ga haɗari an gane to shi ya gaggauta ya yabe shi kakura mutuwan za ta zo da ya riga mai ya yi sallarsa to sun yi dogon bayani mai tsawo sosai kuka samu shuruhu na almudawwana sun yi maganganu kwarai da gaske da shuruhu na almuktasar su azzarkani su mawahibul jalil alhattab da sauransu na'am a ni kawai misali na bai ba cewa ni a jinkirta zuwa kaza din kawai na bada misali eh don kar a je a ce kuma na ce eh na buga misali ne kawai na'am eh eh kuna iya yin kiran sallah kamar farkon lokaci sai ku jinkirta sallah a ku dai bari sai kun tashi sallah ni za kuwa kira shi kiran sallah ai da an yi shi dole sallah za a yi gani yau tun da ka riga ka kira jama'a ba a na kiran sallah ka ce ku zo mu yi sallah to kuma suka zo sai ka ƙi yin sallah kaga kiran ka bai da wata fa'ida kenan ko yau Mm. Mm. Na'am. Mm. Mm. Ai wannan ba daidai na ba. Don asali kowa ya zama ko da za a yi kira ma yana masallaci. Dama dalilin da ke sa a bada mintuna in ko da aka yi kira mutane ba su halarta ba. To shine sai a ce to a dan bada jinkiri. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi sallama wasu lokuta in ya ga sahabbai sun haɗu to sai a tada sallah kawai in kuma ya ga cewa ba su halara ba saboda wasu uzuri da kuma yau da kullum to shine sai ya ɗan ba da wannan gab amma a ce a ba da gab a matsayin permanent wai kullum shi ma mu yana da wani mintuna na firi wai sai san da ya ga dama to wannan ba sunna ba ne ba sunna ba ne to duk wannan ba daidai ba ne to ai an riga an koya mutane na wannan abu shi wani sai duba agogo sai ce ai ko an yi kira ai akwai mintunan liman saboda haka ba zai zo to ai shi liman dama ai bai kamata a ce kullum sai ya makara ba ai dama in ya makara ne saboda yau da gobe to shine sai shari'a ta ce a dan jinkirta masa ba wai abin matsayin permanent yake ba kullun shi liman makararre ne saboda haka yana da mintuna nashi a kamata yi shi ma ko da lokacin sallah kai shi ma yana masallaci saboda wannan halarta ka zo masallaci lokacin da sallah ya kama yana da nashi falala yana nashi falala na musamman na'am eh eh duk kuskure ne sai dai kawai in aka yi kira aka ga liman bai zo ba sai a ce to jama'a liman bai zo ba da Allah dan ƙara mai amma ka a rubuta su su zamo permanent da'iman kullun shi liman yana da wannan mintuna kenan yanzu an ba shi dama mi ko liman ya yi kira kar ya zo sai mi to kuma wannan haka khilafus sunna eh ka- kamata ya yi ya zo shi ba ya samu falala zuwa mi eh eh eh eh in kuma ba wani uzuri na ya tsare shi ba eh eh to duk wannan kuma ba daidai ba ne mutane suna da wannan fahimtar Mm.
sai aka hana sai wasu dan gudun wannan dakon sai an sa wa'annan miki da sai an ka wuce da in ba wani ya gane su ta mutu ta yadda in bai zo ba kawai ya ga takwas da ya shi lima haƙƙi ne ya faɗi to ai ba duk wannan kuskure ne ƙa'ida ko liman abba a gane ba wani ake tura ya je gida ya bincika haka sahabbai ke yi eh bincika ba wai cewa za a yi da da haƙƙi ne da an ga kawai lokaci ya wuce ɗaya ta da sallah ba a in har lokaci ya yi sadda ake tsammanin ya zo bai zo ba to sai a tura wani ko ladani ko wani wani a je gidan lima a bincika lahiya a ga watakila bai nan ko watakila yana da rashin lafiya ya kama shi da makamantansu almuhim da liman da ladan da mamu kowa ya zo masallaci lokacin da lokacin sallah ya kama haza huwa al'asul kuma shine sunna ina ina ba an gane in aka samu jinkiri ta bangaren liman ko su mamu wannan ba laifi a dan jinkirta an gane amma a ce a maida abin wata ka'ida ka'ima dawwamammiya to wannan kuma shine bai da asali shine za a gyara eh kawai lokacin sallah ɗaya za mu sa ga lokacin da sallah yake kama liman ya sani mamu su sani ladani ya sani in lokacin ya yi ba a ga liman ba ki sai a bincika ko a ƙara mai mintuna haka kuma ko da liman ɗin annan mutane kuma ba su zo ba su halarta ba shi ma a ƙara lokaci kaga kowa ai mai balance amma da liman da mamu babu wanda adda wani bonus nashi don a jira shi shi babu wannan kawai son zuciya ne na mutane Eh, Allah ya ba mu ikon gyarawa Mm. na'am na'am wancan da sai azumi ya yi eh ta matsala eh
to kamar da bayanin da an kai na'am shi wanda zai walaƙin sallah eh za a ga duk wa'ancan da azumin mm da su wa'ancan hajji da sauransu za su yi wahala eh
zai zai zai zai walaƙanta su fi wulakanta su fiye da sallan ma mm to shi wanda sai da azumin da ya kama na'am sun ya kama sallah eh nan in sun musu a shi ba musulmi ba ne eh da shi da wanda bai yi kwata-kwata duk hukuncinsu ɗaya eh ba ya da wani eh azumi ai bai da wani amfani saboda shi azumi yana da alaka ne ga musulmi to shi kuma musuluncin sama bai inganta ba kana magana ga banza ai ba ma azumi ya ya sha kishirar banza ne kawai dama wanda malamai ke magana a kan shi wanda shi yau gobe bai yi ko wani zubin ya yi sallah hudu bayin tabiyat to shi na malamai ke magana kansa eh wasu shi ma sun ce kafiri ne wasu kuma sun ce a'a musulmi ne fasiki amma a kai shi gaba alkali a yi mai tahaziri shi gyara in bai gyara ba sai a kashe shi Eh, amma wanda shi sai shekara ta zagayo ya yi sallah to wannan ijma'i ne na malamai ai ba musulmi ba ne eh Allah ya samu da ya ce ta me a da daga ana samu ai tunda kowane lokaci kaga ana samun mabiya shaidan ai to ka gani kowane lokaci ba a rasa samun mabiya shaidan eh rundunar shaidan ana ana abin nan din su Allah ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة